أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقهم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna litinin 12 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da uku ga watan hudu 2023 a darasinmu na jiya muna cikin suratul hujarat muna cikin aya ta tara ta suratul hujarat idan sha Allah yau za mu koma farkon ayar ganin muna tsakiya ta ne lokaci yayi kayan nan tambaya ta iya cewa me matsayin alkunutu addu'ar kunutu kafin ruku'i ko bayan ruku'i ake yi yan wa mas'alar addu'a ta kunutu balle ta wutiri kamar daga cikin fatawar bari hamdu bin hajar rahimahullah yana cewa akwai sun kita mai aka ta ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tanawwu an samu Anas bin Malik ruwa daga wajen shi an samu ruwayar da aka yi kayan ruku'i haka bayan ruku'i duk da cewa an yi ta nazila wadda ake sallar ta faralla ta yi wakana a bayan ruku'i ta wutiri kayan ruku'i amma kowane kin ya tabbata ana iya yi din da aka kama aka yi ba laifi aka yi ba da an yi kunutu bayan ruku'i ko kayan ruku'i ba na matsala kan shi a haka mai ina ga mai cikin mai littafi na sai fi suna na abu malik shi ma ya kawo masala cikin littafin shi sai masala ta mai tambaya kan tambaya tana yawa kan shi kan wani abin da suke ta na masu abin asma asim batulin wani abin da ake shakawa domin mai asma wanda in yi ta taso in ba an fi sanin maganin ba yakan samu matsuwa don ƙoyin buhu ne suke toshewa idan aka matsa shi oyo suna budewa bincike lajina da ya matan da ta yi makayin bincike kan mas'alar dai ta mas'ala irin na bantolin kin ko dai kun abin za fesa ga mai asim ya samu sauki gaskiyar magana bai bata azumi ba ci bane ba sha bane ba idan mai asama ya sa bai bata mai azumi kurin in ya taso ya buga kayan shi kurin Allah ba da lafiya sai mas'ala ta magana ta turare ɗan uwa muna magana turare na ƙamshi wannan babu wani saɓani kan shi wanda suke magana malaman na fikihu sun ka masa'alar wanda yake na hayaki ta yan uwa duk da kamar da yake cikin samun nabi na alibin hassan alhalabi da salim sun ka masa'alolin sahabbai sa turare a zamaninsu abu ne wanda kusan kullum mata suke shi ba ta samun ba ko manzo Allah ko sahabi ya ka matsala ta sa tarare na wuta da azumi to in wani irin wannan duk da an samu sabani irin wannan abin kullum abin da yake da sabani kaka saka ka cikin shi tunda ga tarare na na na ruwan wanda bai ba mana shi ka sa shi ma a bari na haƙin ya sha ruwa ma kullum ka huta kwar ya yi sauki kan shi sai kuma da ruwa ta gaba ta masu ɗiga magani a ido ɗan uwa maganar da abin shi na sa ido ko kunne ko hanci ba a ci daga ido ko hanci daga baki ake ci na kamar da ula sai kai magana ka ce kuna ba mutane wahala ji wata bace da hanci ana magana ci ko sha yace ko kaji ka kai kaki kaji maganin anan kurin ka tafi da shi gurin kana iya sa maganin ido ko na ciwon kunne ko na ce wannan ba a kiransa ci ko sha ko da kaji wani abun abu ko waranka kurin kai kaki ko ka tafi da shi bai bata azumi gaskiyar magana magana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأسلحوا بينهما إذن جماعة بيو تماس إيماني سكياكي كجارة أكان وإن جماعة بيو تمسلمين bayani da nijiya na mas'alar wannan shi malamin suna kan hujja da wannan aya duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani na qital muslim fusuq qital sabab muslim fusuq qital kufr na dangana kafirci kan yakin mai imani amma anan Allah ya bar musu wannan suna na masu imani duk da sai ni hada tsakanin su har ya kai a shiga haka cikin sahih bukhari ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi wata rana hasan iya karami jikan shi dan sayyidina ali ya zo ya mun zalaka cewa inna bini hadha sayyidun wal allah an yusli hadihi bayna fi'atin azimatin min al muslimin iya karami ya dabu dabu mun zalaka ce wannan wannan danawa shugaba ne zai yi Allah zai gyara wata jama'a manya tawaga manya bangare biyu na musulmi Allah zai sulum a hannun shi iya yaro iya wasanni wannan abin bayan shekaru annabi sallallahu alaihi ya bar duniya Abubakar ya kare Umar ya kare Usman ya huce Ali ya zo shi ma ya huce duk wanda sun kare sai Allah ya kaddara aka wa Hassan bin Ali mubaya'a bayan rigima da aka yi dai wanda aka san tsakanin bangaren Muawiya da bangaren Sayyidina Ali lokacin nan duniya kuma wannan ya karanta da mu cewa dai musulmi suka iya su ma samun fitina a ya fada har a samu rabuwa ba abu ne ba sabo a duniya ya samu da suka yi mu daraja da matsayi a wajen Allah samun rashin fahimtar juna a wancan zamani tawaga ce manya kan annabi labari bangaren sham daban bangaren hijaz daban dai irin da aka da aka sanda rigima bangaren ma'awiya da bangaren sayyidina ali ali ya koma ga Allah amma hasan mubaya ana cikin wannan fafatawa an kashe da yawa daga cikin musulmi yaki ne ba karami ba kazafin yayi Allah gawarta musu kura an yi wata tawaga za a yi wani mugun bugawa kowa ya shiryo ana kan hanya kurin sai hassan bin ali sai ce kai daga wannan abin bai sha gada wani alkhairi kuma ya diba ga ɓullar da za a ci hannu sai ce abin mai zai hana ya yi ya bar wannan gaba ɗaya ai shi ne ɓangare guda ko ɓangaren ali su can ɓangaren ma'awiya asalin abin ya taso bayan kashe usman afan bayan kashe usman afan wasu shi ma'awiya daga can sham ya nemi jinin makasan usman dan uwan shi kuma nasi ne na qur'ani da sunna sun tabbatar dan uwa ne mu haƙƙin dan uwan shi dan uwan shi bangaren ma'auya kenan ya nemi jinin usman wanda kuma shi ali a nan madina ame mu baya amma ƙarfin waɗanda suka kashe usman sai da ali radiyallahu anhu bai iya mai ka su ma'auya ya nemi a mai ka mishi in ba haka ba zai mu baya ba dole a mai ko mishi wasu kashe dan uwan shi usman ali bai iya cikin halin da bai iya wannan abu wani abin da ya kawo rashin haɗin rashin fahimtar juna to wannan rabuwa da aka yi an yanki tsakanin su Allah gafarta musu nan Allah gafarta musu to kenan yanzu bangaren sham daban bangaren nan bangaren bangaren masu goyon ba da daban da yan sham to wannan yaron shi Allah ya kaddara Hassan bin Ali jikan shi a hannun shi ne tunda shi ne bangaren guda a nan dai a takaice sallamawa ɓangaren mu'awiya jagorancin jama'a gaba ɗaya ya ce kurin a zo aka zo aka yi ɗan tattaunawa aka yi jijiniya dai ya saki jagorancin da yake ya bar ma mu'awiya ana kiran wannan shekarar amur jama'a wanda bayan kashe usman shekarar da kai ta yake yake ita shekara ta farko wata haɗa kan musulmi a wuri guda tun iya yaro ne ban labarin shi san cewa musulunci cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba manzon shi wani abu na ilimin gaibu wannan yana da kayan ya wakana annabi ke bada labari ga yadda za a yi kuma abin haka yake zawwa dan uwan shi Hussein manzon Allah yana raye a Madina shi kana kai da kawowa fanne hoto cikin tashin hankali tawallul al'amin sharqa daga taraf cikin cikin halin matsala ya samu damuwa me ya ce fuska shi ta canza ya ce yanzu mala'ika jibril zo ban labari za a kashe ɗana husaini a wuri kaza ya kama ƙasar wurin da ka ƙasar ƙasar wurin da kake shi husaini ba shekaru masu yawa amma da ba har wurin ƙasar wurin aka mishi ƙasar wurin jibril da mishi da za a kashe husaini kenan kashe shi za a yi kuma ka ɗauka kuma a wurin aka yi shi karbala to na abu ne wanda ka san duniya ba wani abu da aka zo a kai kisa kurin ba tsari allah ya ƙara komin shi to dai a nan kenan Allah ba mu umarni duk da aka samu wannan rashin haɗin kai tsakanin tawaga tsakanin musulmi guda biyu ba samu wasu ɓangare wanda bisu ciki su yi sulhu tsakanin waɗannan jama'a man- babbar jama'a ce ko karamar jama'a ce ko mutane da haka abokan zama ana neman da a yi sulhu fa aslihu bainahuma fa in baghat idahuma ala al-ukhra idan an zo an sulhu tsakanin jama'a biyu al'umma gari ne kasa ce biyu an yi sulhu ga ne kamata a yi sai ɗaya ce shi bai da ba ya tada karan hanci shi kuma kun rigima ke so to a nan sai Allah ya ba da umarni ku bangaren guda wanda da ku yin sulhu ne ya ce ku gamu da waccan ɗayan faƙatilu da tattabi hatta tafi al'amur Allah ku ya- ku gamu ku yaƙi waccan wata ta tsageranci ta tsiya ku sauran ku gamu da waccan ɗaya a yaƙi wancan wanda suka ƙi mai ƙauya za a yaƙe su kuma hatta tafi al'amur Allah har su dawo su bi umarnin Allah da sulhu kaga wannan an ce ya halitta ko da take zuba jininsu ba ilahi ba akan shari'a ka zuba jininsu kuma su suka ja ku kuma ko da wannan mutu a cikin ku yayi da kan doka ta Allah Allah ta Allah yawan hukunci yace fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu kaji sai Allah ce idan ita wannan wadda da ta kiya yanzu an mata taron dangi ta gaba dama dole suka mai kauya suka dawo to ka adiba abin da suka yi lahi ka san yawa ce su ma ku haushi ba zai sun wani eh ku iyale su ba sun kiya ba a Allah ce in suka dawo fa aslihu bainahuma bil adl ku yi sulhu da adalci kan ku diba dan sun yi tsakiranci za ga mutane dawo suka yi ba dama suka dawo sun dawo dole ne a ce a kala za musu a ko da sun yi wancan lahi in dai suka dawo a ci gaba da musu sulhu tsakanin yan wasu bila adal da adalci ka adiba laihinsu suka yi na harko ya ce wa aqsitu ku yi adalci umarnin Allah ga masu imani yin adalci ka kuma bangare guda domin inna Allah yuhibbul muqsitin Allah iya san masu adalci Allah ya samu adalci da Allah ci gaba إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون na'am innamal mu'minuna ikhwa Allah ke tabbatar mana cewa su masu imani wa duk inda kuke ɗan uwan juna kuke masu imani ɗan uwan juna suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalul jasad wahid idza ishtaka minhu udun tadaa minhu lahu ثالث جسد بالحمى والسعار انا روايه ثبت ثبت كمان انا بخاري مسلم يا كان روايه انا مسaki ba buga misalin yanda alaka soyayya tsakanin masu imani take ce misalin kina yanda ya dace ga masu imani wajen soyayyarsu da tausaya ma junansu da sadar da zumuncinsu abu guda suke ce kamar misalin jiki guda ne idan wani bangare ba shi da lahiya to sauran ma ba su da lahiya wajen masassara ba ta kunne yake masassara hanci bai yi ko kawa ke yi hannu bai yi tare ake tahiya da rurarsu ɗaya farin cikinsu ɗaya yadda za a kwamba a barci ba tare nan da iya tabbatar mana cewa kyakkyawar alaƙa ta musulmi ɗan wannan aya da wannan sunna su suke tabbatar da kyakkyawar alaƙa tsakanin masu imani duk inda suke masu imani duk da cewa tawaga ta harko al'ummar harko wannan mu'amala ta ba su nasara da cin nasara a kan abokan gaba musulmin harko an sani wannan alaƙa ta duk inda suke ɗaya suke jininsu guda addininsu guda abin da ya zuba jinin wannan zai zuba da wannan wani zai iya bada jinin shi don kare wannan zai bada dukin shi don kare wancan an ce wannan ya ba musulmin horko nasara ka abu kanka ba wanda cikin abu guda uku ko hudu wanda turawa suka tabbatar da nasara ta musulmi wanda ya kamata a yi yaƙi a da- ‘yan adawa masu son kare musulmi dole ya sarwa musulmi da wani aƙida ya za a yi a raba musulmi da wannan aƙida ta su ta zama na amurka da na horanshi da na saudiya da na ina afirka wancan alaƙa ta su guda zaman ɗan uwan juna ba sa da akari da gari ko ƙabila wannan shi ne babban ƙarfi na wannan al'umma cewa kwanaki na kan tamko wannan binciken da kwashi almedi wannan mutumin alman da ya yi cikin bincike da ya na musulmi cikin abin da ya ba su ƙarfi wanda kuma shawara bayan bincike ne wa turai a kan ƙasashen musulmi gaba ɗaya bayan ya ƙare shekaru yawon da ya gaba ɗaya tun daga indonesia har ya zuwa ƙarshen ruwa na magarib rizutakin sakamakon da ya kawo daga ciki akwai maganar cewa wannan al'umma abin da ya gano ya ce akwai su wata aƙida ta zaman su guda duk inda suke ba sa la'akari da yanki ko ƙasa ko ƙabila da maganar al'umma ce wadda take da albarka yawan ƙaruwa fecundation wajen aihuwa suna yawan aihuwa yawa gare su kuma cewa bincike da ya yi duk wani arziki na tirar da Allah ya sama ƙasa wannan al'umma ta musulmi su suke mallaka shi shawarar da ya bada yadda za ku ci da yanzu yaƙi ya ce na bindiga amma me ya ce ya huce yayin shi ya huce ya ce ya ce ku yi yadda za a yi wannan cewa haɗin kan wani nasu kan ku bar su samu haɗin kai ku raba kansu ka samu tahiya tare don ba ƙarmaka yi bane ba dukiya da suka mallaka ku yi yadda za a yi ta ce a hannunsu a makoki juyata wannan abin shekara shekaru ta shekara kawai abu da shekara wannan shekaru masu yawa ne kayan lokacin mai tsawo yana bincike bature ne sai ga abin kamar yanzu kamar iya dare yanzu to wanzu mini muna muna muna san transist ya nuna bincike yau da ake shi tun muna san transist ya kada bincike ya kare ya ba su tun transist kana ba mu yancin kan ba to wani abin ke yace kuma da maganar yawa ba mu karɓaƙarin makami ba ne ba a takaice zai bida muna magana cewa wannan soyayya kwarai ba karamin makami bane ba duk inda muke mu zamanto yan uwan juna masoyan juna masu agajin juna shine ka'ida da Allah ya dora masu imani yan uwa kuke ko ba uwa ba ba uwa ɗaya ba amma zaman yan uwa kuke kuma Allah ya mana umarni fa aslihu baina akhawaykum kenan wannan abu da muhimmancin gaske umarni da Allah ya baya na a gama a taru dan akwai matsala iya wajen wani an kama wani ya mutu ai asara to ga muhimmanci abin zaman ƴan uwa kuke kuma da kuma ne ku gyara tsakanin ƴan uwantaka ku yanzu abin zai ka cikas na zamantakewa na sabawa a yi ƙoƙarin maganin shi da abin mai muhimmancin gaske ku yi gyara tsakanin dan ƴan uwantaka ku wata kulla la'allakum turhamun kada ku ji tsoron Allah don ku samu rahama ta Allah Allah zai tsamu
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
يا ayyuhal ladina amanu tun da kun ji kira masu imani ne ya ku masu imani la yaskhar qaumun min qaum kada wasu dan nan bangare bi Allah ya magana bangaren maza da bangaren mata ku maza kada ku rika izgili ga shashen ku ka rinka ma abokin zama izgili ko mu ce ba'a ka san misali da kalma yawa ya karya kai wani kuni manyan gari wani wani kuni manyan gari sai kuna tabawa ne haba wani kuna tabawa kan sai ko cikin da kalmar karya kaka ne wani abu na ba'a ko wani da halittar shi ko da wani abin na rayuwar shi kaka mishi ba'a shi ne izgili kana mutum shi ne ba'a mutum a wasa ba'a kan kun kama junan ku ba'a kana mutum zolaya ta abin da ba haka bane ban da kurin ka kaskantar da shi ka kwatanta shi da abin da ka bi kaskanci ga wani tsakanin kakkuma junanku ya ce a sa'an ya kuno khairan min kana ga ba kowa ba ne ba kana ji ala ba ne kana mai ba'a ko irgili ya kan yi a wajen allah yi ka kuma abin duniya ne nawa zai kuma kai wata rana kai kare shi allah ba shi Ab- abin yi juyi kenan ka shaini karka wuka ma junanku ba'a ya kai wanda kake ma ba'a ke ya hika ma wala da samun min nisa su ma mata tsakaninsu allah hana su ma suka ma junan da ba'a izkili zolaya ka rika mutum abin da ba shi ba dan dai gurin ka kaskantar da shi ka kwatanta ma'ana shi ba kowa ba ne ba ya ce ita ma su ma ɓangaren matan wadda kike ma izgili ala ce a sa'an ya kunna hairan min hun yakan yi wata ki izgilin wadda ake ma izgilin ta yi izgilin matsayi a wajen Allah tana kayan da kima a wajen Allah na yin wa menene maganar kashe da Allah ya shi idan kawa mutum akwai bayi na Allah wanda kana gaba kowa ba ne za ka yi mai izgili wannan izgilin da ka mishi wa ya tara bakali wannan kushi da ka caƙe shi ya kama game da kushin Allah ba ya game da kushin Allah dalilin kushin bawan Allah in dai mutumin kwarai na kama to fa annabi ya ba mu labarin cewa na maganar da Allah yake kama mai imani an kai mishi Allah kawawa Allah yana kama masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruba ash'as agaba lokacin da Allah labarin nawa yace da yawa gashi nan inda za shi kowa za a bi domin ke wuri inda zai nema alimi ba za a bashi ba ko mun aure da mutane ba amma inda zai rantsuwa ga Allah Allah bai ta shi kafara akwai bayan Allah na kwarai wata ran ina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga bilal ne da ina ga a takaice dai abubakar da da umar ne da wani suka wa abubakar wani abu da wanda su cewa da ya kushi wanda suka zo kawai annabi labari na wace wallahi idan kuka husa tashi Allah ma hushi da ku a takaice dai annabi zama ya tabbatar da in ka sa bawan Allah hushi ka bata mai rai Allah mana hushi da kai hushi da ma'ana kenan kai hatara da wa wani izgili ya kai yi bawan Allah ne kuma ya maka kalma kuma ta kama ka kuma ka san ba mutum a cikin riga ka san ba matsayin shi gaskiya yadda a cikin riga ne amma ka san ba a rigar ce kake gani ka san matsayin shayin Allah ba kuma in maka ya ta shahe sai ya tamto babba kyau gare ka Allah ke a hankali dai gurin ko maza ko mata a yi hankali da wa mutane izini gurin ya ce wala talmizu an fusa ku kakku rika aibanta junanku aibantawa da baki ne da ishara da aiki da abin za kawo cin mutunci ƙasa da kakkai da abin za ka aibanta wani ka hudu wani aibin shi a gani kakkan shi a shi wani sura ce na gyara mu'amala a halaka tsakaninmu kan mu rika aibanta junanmu wala tanabuzu bil alqab bil alqab kan ku rika jihun junanku da lakaba marasa kyau nan akwai sunaye da kai kanka sani an ga mutum ba su ba ko hebe na ki hudu ko sunan da ake mutane in suna nan ba hudu haka da irin sunan kaka wa mutum shi ko da bayanan kaka a mutum ka sunan bai so an da kyakkyawan mu'amala an so ga mutum sunan da ya so sunan da ka san ya hajin daɗi amma ganin sunan da ka san in bayanan ka hudi in ya zo ba ka hudi ba ka bai fa'ida to kuma kawai madan reni ya san ba ka so amma zai gaya maka to wannan laƙabi ana magana laƙabi mara kyau akwai laƙab akwai alkunya musulunci ya da laƙabi ya da alkunya amma ana nan a sunan da ba shi da kyau mutum bai so a ambace shi an aka hudu kai ba ka so ba shi aka hana amma laƙabi kyakkyawa na ya laƙabi ya yawa sa abba shi kan shi da alkunya wannan ba laifi bane ba an kawo mutum laƙabi ba yanzu kamar sa ali ana ana ana ce wushi ya ta haidar haidar laƙabi ne na wushi da mushi na dan zaki haka dan abu akwai laƙabi da yawa wanda iya da kyau annabi tabbatar da shi ba laifi bane ba laƙabi mara kyau shi aka hana suna wanda an kawo mutum baya so ba amma yan wannan maganar suna ko laƙabi hatta suna yan wanda muke magana akan magana mutane suka musulunta a ce sake suna suna in dai mutum bai da wani bugun aibu babban aibu bai bai zargi shi ko musulunta ko kawuri ne ya musulunta sunan sunan shi mutum ne eh dai suna iya da bugun ma'ana in dai dai ya kawuri misali ya misali sunan shi misali dare ko damana an ce wacce ya kashe kashe musu damana lahin dare lahin ba kwana ba musulunci na sahabai irin su abbas suna ne na zaki ba suna bane muna abu irin su gashi har a hukun fuzuma sunan bishiya oh kuma sahabi ne mana wani abu ne babba na abu ne ba na ga irin su ake cewa fahad mai fahad tigir ne fahad da saudiya tigir shi ne fahad tigir asad na na syria zaki kenan an ce ko da ka musulunta a ce mutum musulunta ka ta zane suna ba haka bane ba suna ne da mugun ma'ana duk abin da yake suna ba ayyuka a wajensa kuma suna ne ko dare ko gona gona ko ruwa ba nan yi bane ba wallahi bane bane yi ba malamai suna cewa akwai an samu kurakurai na farko ka ce mutum musulunta ta zane suna annabi suna sabai sai musulunta ba suna iri iri ko yahudawa ko ko suke mushi sun gariya annabi ga canza suna ko suna yana da mugun ma'ana ko kowa sunan shi yadda yake haka ake kiran shi suna hadiya da mun goma ana annabi tansa ko da mai kyau ne misali kaman barra da barra suka ba ko yabo a joyariya suna ko mai kyau ne iya na akwai yabo a ciki annabi tansa shi amma sunan mutum yadda yake sunan shi shi ne wani ka misali sunan shi michel ya musulunta mutace sai tana mutum michel ko yake joseph ina ga malamin da sunan gari ba da matsala a musulunci joseph sunan yusuf ne a wata halin shi joseph sunan yusuf ne eh mika'il shi ne mishal ko shi ne mishal mika'il a takaice ka zauna abu malamai sai muna gasan sa'a an bincike su don ka akwai wuraren da ake zama matsala wani wani suna zama mace matsala ya kace tana suna shi ga matsala ce tana suna shi an ce a shari'ance ba abin da ya kawo ya tana mutum suna sunan shi in dai suna irin kika ma'ana ko da ta sunan zai mutum da su amma in ya suna amma ba magana ce ka'ida ce wanda mutum ya mutunta ya tana suna babu wani abu a shari'a yanzu yake ba mashi haka na kurum ya yi da mugu ma'ana nan sai a canza mashi amma sunan shi kwano ina ga wata wani lokaci wata musulunta mutum ne ana ta faransa ce kuma parisien ce ana ta musulunta wannan matsala ta suna ta sutuka mala malami ta ce ta gaskiya ta ga akwai tawa uwa da bitilici a cikin sunanta ita ya ta canza wallahi ta ce matsala ta ba ku kuma da sa'a daga wani na je na sami suna bayan ba mu da komi ba wani problem kina sunan ki kwano ta ce tare ta sunan nabi ta zama matsala amma dai ba matsala ke wasu nanki amma wallawa ta da lalisa ta mata canza ta bar uban sunan uban tsaye mata kada abin da yake ba matsala bace ba amma zai zo matsala ta hasu tuban gaba daya wasu ta musulun ta ji macin addini ma ta koma faru su mangara a takaice dai suna mara kyau ne ba kyau amma suna mai kyau ko da ina zo kayan shi al'ada ku ne a larabawa ne ina ne ka bar mutum sunan shi iya bukata ne canza wani ba ruwanka amma kaka ce ya canza sunan shi wani gaskiya kenan Allah ya ce wala tanabazu bil alqab kan ku kurka jiha ma junan ku da lakabba marasa marasa kyau isa isin fusuku ba da imani Allah ce turda sunan mugun suna bayan mutum ya imani da haka sai mutum ya fasa ya tana yin suna gaba mutum suna na ayi na ayi tashi da mugun aiki kan ku yi Allah ce turda mugun suna za mu ce bayan imani wa man lam yatubu wanda bi haka bakiran mutane da miyagun da bi miyagun suna faula'ika zalimun wannan iya cikin layin azalimi Allah kiyamu shagalan
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
yan wajen wannan sura ce kurin a ce kwarai tana bayanin kyakkyawar zamantakewa gyara zamantakewa ta al'umma ta kwanan ɓangaren ta nan ma dai Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kiran dai na masu imani ne ishtanibu kaseeran min azan ku nisanci da yawa daga zato ɗan wadan zato ɗabi'a ɗan adam ce yanzu ga ga iya ganin jiya mai mai bashi mana da ya kalla abu gurin kun ya bashi mana gurin da ya kalla to an ce da wannan ɗabi'a ce amma kakka yi aiki da shi kakka yi hukumci a kan shi ko da ranka ya kawata ma wani abu ya saka wani abu kakka yi hukumci wani zaton kawo mutum hukumci kan shi balle magana in wani mugun zato yawan misali da nake da shi kan wani kasan zato kurin mugun zato bai da kyau wani aboki da aboki na aminai sai yi ma ɗayan waya wani Allah ka taimaka min baba ta ba ta da lahiya an rubuto min ordonance na shi yadda zan yi ta tutsa mana ta ci tsaya ina zuwa zan kira ka a ta ina zuwa ba matsala wannan bawan Allah abokin ya je ya je iya iya neman bashi kudin iya nemo da samu ya kawo shi ya kira shi ina zuwa ina zuwa ya kama ya kamata mai lokaci ƙarshe da ya kira shi ya ji an cire waya kawa da kuma tun banza kaza kaza ya aibanta shi iya kan bai kita mishi ba ashe shi wannan abokin yanzu can an jima iya zagar iya faɗa bai kita mishi ba yadda shi ya zo da kuɗin me yi zuwa ya sai da sadulin saluta shi je sai da zai sami a kuɗi amma shi zai da zagin shi iya aibanta shi haka zagar mugun zato ne ya mugun zato shi shi kuma hama yake kawo bai samu ba ya je sai sauri da gaba ɗaya sai da hudu layin shi ya ta kudin ya bashi haka zato haka abin zai shiga ƙi shi ake zato ne shi ya suka shi ya ta taɓa kama shi amma sau iya ba ta kudin ya kawo mutum mugun zato amma ya ga abin a zahiri kama haka ne na biyu wani bawan Allah sun shi makon zato kuma ɗan uwa almajiri ma nan ba suna kasuwa ba da jalabi ba suna kasuwa ko ma an ce ɗan almajirai ne ɗaya wani zama to ɗaya mai lahiya ya shiga bayan ɗaki ya jima ya jima a ban ɗaki bai huto ba sai ɗayan ya shiga wajen shi da ya je ashe amai ne yake ma'ana duk iya yunkurawa ya kama abin lababo ya kama abin salanga ne sai ta shiga salanga wanda shi ma a ƙasa wanda shi ma ya sauka sai kama abin lababo yake amai a ciki shi wanda ya shigo na biyun da ya shigo shi sai ta haka ya rungume shi gaba ya ka yi rungume shi don ya samu damar yi wani gakin shi na kuma ya shigo ba da ya shigo ce ko ya ga suna luwaɗi an gani ba shi hadu wando ya hadu wando wanda shi kasa shi kuma ya rungume shi gaba ya shi kuma tallaba shi ne don ya samu na'ama shi wannan kukun da ya zo kukun da ya zo ya koma shi ta subhanan kai so suna son suna luwaɗi kayan kun fitina an ba Allah ba mu da su cikin wallah ba maganar duwani amma idan shi abin da ya gwada mishi kurin abin da hukuncin da ya kurin sai ga haka ne kurin kuma kuma bai gwada tsaya bincika ko sai kawai ya fahimta wato wato wato gudu ya tsara asiri suna suna suna idan shi kawai suna duwani ya hudu wando ya mai duwani shi kuma da ya hudu wannan shi amma rungumar shi rungumar shi ne zai samu dama amai haka zato ku to mutum ya guje masa to hukumci zato matsala ce za ka yi zato a banza ka cuci mutum kamar a wani ba shi ba ka kamar su za ka to zai ka nan kiran karantarwa ce a guje mu mace wanda to a guje mishi eh yace inna ba'd dan islam don wanda daga cikin zakan zakan dan ba haka bane ba haka zai zo nan haka zato da kana kana haka ya abuka cikin laifi ya abuka cikin adi sunan wani ya musu kazafi akan zato kun ta kiran wani daga cikin zato laifi kaza kiran bangare guda ta mana kashe akan zato yace wala tajassasu aljasus ɗan leƙen asiri mai neman mugun abu karka bincikan mutane wani da ƙi kaza mai da ina samo kaza karka bincikan karka bincikan rayuwar mutum kuran karka neman yace neman kwaf binciken kwaf ka yi ta kanka ɗan wannan yakan yi akwai bincike na wanda zai zama tun misali suka misali ɓangaren misali suka man misali polis akwai bincike da ake na mugu na ɓarawo a samu ɓarawo na rana ke wanda wanda bai zama matsala wannan tun da nawa aka yi binciken aka samu abu da yawa an ba bincike ba an samu ba wannan bai cikin magana bincike na ɗan sanda ya gano mugu an yi sata an yi wata ɓanna ya gano azzalumai wannan aiki ne mai kyau don kare dukiyar jama'a ce kare lahiya al'umma ce abu da yawa ne labari ka mamaki ma in suna bayanin hekta ma ba a binciken aka samu wata kilik ta 'yan duniya ga abin mamaki hekta mamaki ba kuma an jima ana yi ana yi ma wannan ɓangaren kwarai za a jinjina mai 'yan sanda wajen binciken samun mugu ya ce kenan wajen kenan kakkuyi kakka binciken mugu binciken aibun junan kuma wala ya ka tabba a dukkan ba'ada kada shashen ku su rika yi da shashi nan me alghiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce masa sahabbai atadrun alghiba kun san me ghiba sai ce musu a wai wani jasu da alghiba tambaye ba kusan mai giba suka ce zikir ga akabi makara abin da kira giba ka ambaci dan wanka da abin da bai so na bace a abin da ake kira giba abin da ka hodin ko da iya da shi in dai aibanta shi ne shi ne riba idan ba shi da abin kamar da kuma kame kazafi ne yawan shi da ka ce a ɓangaren laifin tuba ta mai da mutum akwai magana kayi da shi ne kayi wani abu daban na akan wani aibin shi da ka hudu wannan yakan karɓi tuba ko da ba gaya mashi ba amma ka ji ka mai ƙarya ka ɓata shi ka aibanta shi a wani wuri ɓata nan tan ko ka tuba sai ka je ka ƙari da kanka sai ka yi ce wani wallahi yana abin akan wani wallahi ashe ba haka bane ba na bincika ba haka bane akalla sai ka warware ta don ka ɓata min mutunci shi amma da kawai abu ne shi kawai wannan kada ai tuba da kanin ka da Allah dan wata fitina ta zo ga mace ma amma ka bata shi ka aibanta shi a wani wuri abinda ba haka ba to dole an ce tubanka sai ka je ka nemi warwara ka ce na zo nan na bata wani na bata wani kaza kaza kaza kan shi wallahi shi abin nan ba haka bane shine kada zai gudaka kaga kenan duk da akwai abin da ya shahara algiwa ta shadda min zina wannan da wannan ruwayoyi ne na shiri an shirya sai da abar tsoro ba ga wannan daban ne giba na hici amma zina ta zama kanta take wani zai iya kama kama mas'ala ma da yawa akwai wannan yan an yin belot ko dam ya su ce ai da kaje kana mutum gwanda ka yi belot wacce ka belot wani da wani dogara ce wai a a kasan da kaje kana da mutum kana waye gwanda ka yi dan belot kinka ma ko kaje ka yi dam kinka to wacce ka yi wannan kin ka bari ga wani wannan illalle wannan ya wannan to amma wani kin wacce ka yi shi shi ne kwanan wani ke wani tambaya wani masala ta magana wani masala ce ‘yan uwa abin da shi ya saɓa Allah an ce abin da ka diba da hurku ba shi girman layin ba a wanda ake wa wanda ake wa ka diba girman Allah Allah ce kullum magana diba wannan abin makaruhi ne haramun dole magana ce Allah ce ba ka sakon gabari abin da Allah ce ba a yi bai so annabi ya hana kun gabar shi mai imanin gurin kamata guje mishi da abin da ka samu abin shari'a ta hana kaga kaga kamar category wannan category A ne wannan B ne wannan kaza ne wannan kaza ne kamar category haka suke wake nan ya san wannan A kaza wannan ba kaza ba ce dai karimi ne kai yana yi a magabata ko masu imani an ce na abun haramun ne ko kamar shi kaka mai ka ta matsayi matsayi ka ce kana wannan baka wannan ko ne kun kabari kaka ce wannan gare na abun ta karamin layi sai kake baroka karamin layi kake baroka kaka diba girman abun kurin ma'ana karamin ta abun a guje ma laifi inda aka hana mashi ta magabata bangaren ibada aka Allah ce a yi wajibi wuri kaza kurum yi na yi ne sahabi ba ruwansu sahabi ba ruwansu habai da wajibi mustahabi sunna waye dole na kudu na yan baya aka yi shi daga ana wannan wannan wannan wannan wajibi ne wannan mustahabi ne wannan sunna na kaza dole yan baya aka yi shi sahabi ba ruwansu kullum annabi ya ce ai kun me zai kurum ya ce a bari kurum bari za a yi amma wannan makaruhi ne karatu tanzi karatun tahrim ne wannan ne dan ala wannan haram ne kaza ne makruhi ne duk wannan bayani sabai an ji haram kun ba ayi ba ayi kun musayi ta kai hama tambaya malamin abin da aka ce to shi makruhi ne ko haram ne to so ke kan da wannan kai hama tambaya ka ta malam wai shi wannan halin da aka yi makruhi ne ko haram ne to la so ke so ke eh in ibada ce ce maka to sai wannan wajibi ne ko musabi ne to so ke bari kada ka yi baki abin nan umarni annabi ya ce na muku umarni ku yi baki iya wasu ce in na hani kurun ku hannu gaba daya haka ne bikin salama da abin da ke na hani ne kun ka bari in na yi ne kun ka yi baki iya wasu ce ba dora maka wani iya ba Allah ta muke mu amin ya ce da ya ce wala yarda ta ba'adukum ba'ada kada shashen ku su rinka yi da junansu sai kawo sau abu wanda duk mai hankali zai aibanta shi ya ce a yuhibbu ahadukum an yakula ma akhi maitan maitan shi ɗayanku zai so ya ci naman ɗan uwan shi ba madare ba matacce gawa fota ce kici fota rago ce ka zo ka ci sai fa kare tumke yanda wannan abu a masan za ku kyamata haka to yanda kuke kyamar cin za ka kyamaci cin naman uwan kuma iya musu iya gawa haka kenan ku kyamata yi da wani an gama aibin yi da wani laifin yi da wani magana kenan za ka kyamaci cin naman shi iya ma'ana iya matacce haka ka kyamaci da shi magana kenan yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha tawwabur rahim Allah ya amsa tuba ne mai jin wanda wani abu ka diba don abu duk umarni ne kuma gyara mu'amala ce barin zato rashin binciken ƙwarwar haka mutane kai ta kanta gonan da wajen yi da ake aibanta wani a kana a soko Allah taimake mutum jin tsoron shi sai Allah ya riya ayat da wata kullu ku ji tsoron Allah ko ci inna Allah tawwabur rahim Allah mai amsa tuba ne ko mai jin kan ne kai hanta da koi dan ma kai ka tuba kana kenan an kana yi ka tuba ci gaba يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
an wa wannan aya dilla magana kwarai sura ce ko gaskiya kwarai mai bayanin kyakkyawar zamantakewa halaye da kwarai na masu imani duk kiran kuma daga masu imani ne to nan sai Allah ya kira ya aihun nasu ya ku mutane gaba daya inna khalaqnakum min zakarin wa unsa gaba dayan ku mun halicce ku ne daga namiji da mace asali adam aka koma hawa da adam allah shi ya wannan tsari na halittarmu jinsinmu na tsa- iya samuwa tsakanin miji da mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka sanya ku al'umma al'umma kabila kabila ɗan wajen ka ce larabawa larabawa ma gida gida hawa hawa hawa ne kai ka zo ma a hausawa ma gida ga katsinawa ga adarawa ga ga- ga sanar iri-iri kuma duk hausawan ne duk kawai ka shiga kenan akwai sha'ab al'umma masu wadi kuma akwai su kasansu kenan da babban da ƙananan ba da wannan zaman taushi-taushi yanki-yanki da Allah ya yi Allah ce da ya ta'araf don hikimar Allah ce a gano wannan na wuri kaza ne da kaga shi ka san wannan ka kaza ne da kaga wannan na wuri kaza ne gano mutanen yanki zuwa yanki wani ya bada kyakkyawan mu'amala da sanin mutane da kai na suka zo haka Allah tsara abin shi haka Allah ya tsara kuma cewa annabi ya magana sallallahu alaihi wasallam cewa hikimar Allah tun farkon Adam ne da zai halarci Adam Allah subhanahu wataala ya sa aka dauko ƙasa daban-daban wuri daban-daban ja da baka da fara da masara duk aka hada wuri guda da wannan kasa da daban manzo Allah ce aka hada aka halici baban Adam yace asali wannan abin daga nan ne asalin bambancin launin wata yace kai har halaye yanda ke da kasa mai taushi da mai tauri taushin hali kaushin hali duk daga nan abin yake wannan haka Allah ya shirya wani baiwa ce wani tsari na Allah wa mutane iya ara wani tsari yace kenan li ta'arafu yace inna akramakum inda Allah atqa kenan gaba daya wata ruwa nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa la fadal li arabin ala ajamin wala li ajamin ala ala arabin wala li asl ala ahmar dai jiro gaba daya yace dan haka babu wani bambanci tsakanin balarabe da ba ajami da baki da wari da masara da wari duk wanda ta gaba daya sai da illa bi taqwa duk wannan gaba daya bayi suke mutane ɗiyan adam ne wanda aka halitta da da ƙasa akramakum min Allah atqakum wanda yayi ku karanci matsayi a wajen Allah mafi tsoron Allah kenan ba ruwan Allah dan wane kake jikan wane kake ku yan gari kaza ne asali kaza ne baka da wata alaka tsakanin kai da Allah illa tsoron Allah kowa bawa yake na Allah bambancinka matsayinka alaƙarka da Allah ta waka matsayi a wajen Allah an ce wannan shine ya kamata mutane su gano ba wani ba ɗan babban gida ɗan ƙaramin gida ɗan asali ne ɗan waye ɗan wani gidan fitinan ɗan adam duk barin wannan abin ɗan misali yau kana ji kai misali ɗauka misali kai duk abin da ɗauka abin da ɗauka ya karga abin da ɗauka kuma tsare ka da ga ga ga ga misalin dan wa a bakaken a bakaken baki kirmi shiga baki da kai sai ga yare na kaba bane ba ko na sanin sana'a ku ko dan garin ku kaza ne sai ga komai ya ya rena ka dan kai baka kabila shi a cikin baka ne ma kai baki shi baki kiran amma ya rena ka wallahi ya rena ka yau arimi arimi ba ya baka ba bai baka arimi wallahi bai baka arimi bai baka arimi ba amma na kabila shi kudin duniya ne ba shi baki shi ko mun rajin shi ba shi shi amma kai bai baka ba saboda rena ka in ka doka cikin larabar su ma haka ne gida gida ne akwai yan kaza akwai yan kaza dukkan gaji da adam haka ne shi dan ya ya udure shi ta wani hanya sai ga mutum mutumin kir amma balle ga magana addini ka ga mutum da aqida da ko billahi ya lau amma da ka zo bangaren wannan ya ganshi hebel ya rauni ne na'am na'am he wani ya zo neman arman ɗaya shi ɗan duniya ne tuna ma kabila shi ne ba masha masha masha masha Allah ba shi zai ko a kaɓe kan kuma saboda amma in ba kabila bace wallahi ba zai baka duk tsoron in kana ganin a ce don ma fi zai baka ba bai baka ba kaga wannan iya cikin aka ce yaudara ta shi ɗani ce annabi ya ce ba wani bambanci wannan takawa ta ce kun da kun aje wani a geyi to kun kun shiga matsala yace kenan wannan Allah ce yayi haka da ta'arufu dan wannan masala akwai kaje magana kabila zace wannan wata sana'a ko makera ne ko mahauta ne ko kaza ne an so dalilin sana'a sai ga an bata musu yan uwa shi kullum na magana zaka misali a cikin misali magana magana hawa awon hawa sana'a ce mai kima musulunci yau daula islamiyya muke za mu iya barin kowane ɗan duniya daga cana ya zo daga ina zo ya sai da shinkawa sai da dawa ya sai da yaji ko amma mai sai mai sai nama ya sai nama nama kenan nama sai amintacce kamata a bari mai sai amintattu da kamata ku bari ba kwana ba za bari yanzu ku hawa ba dan wata annabi ya sabai ba rusu wace wannan mun sabai zama kan sanace ma sai annabi ta tashi da wannan yanka yanka wannan hede haka suka sabai annabi kama na a yanka ne ya kama wani hidi kowa hida yake kowa yanka yake kowa yaran sabai ba wani a ce wani mahauci ne ba wani waye tana daga bayan za a bi lalace amma ba wani mahauci a da kowa ya hawa za mu yanka ba yanzu ni iya wata yau zan hidi kyautar za ka hidi wannan ya hidi wannan yanka haka suka sabai ba na bane mana sana'a yan wani ban zaka yan wani zaka bi dan wani ba magana ba a dama an saka a Niger akwai al'umma da yawa da ba ruwan su ba ya gado wani ba kuma sana'a ce hawa sai suka rufe su garin ku ya samu kudi kana kana kana zaune kai dan asali kai ka fawa ba a ban za ku kana kana kana kana mashawai kana zama manza gurin ka dauke shi kana mai kallare ni wawa ce yake ya dai samu kudi kana kana kana kana kana zaune hawa sana'a ce kun mu kima Allah musulunci mu kima musulunci wallahi kai da kawai shi ma hauci ne zama kazami bai wanka ne wani kazami ne wannan wani kazami ne shi ma ta kani shi shi ne kazami yawanci da kazami ne amma asalin sana wala ba ta aibu a musulunci nan kuma an sa da abubuwa da yawa ta na jahiliya mahauci kaza ne amma dan shi kaza ne duk kariya ce duk shirme ne wallahi amma magana zama magana kira kalmar zaudar shi ne haka abu su kira kira su amma masu kira makamai da kimiyya da mashi da bindiga burudu makira zai ko amma an sa maka aibu kan kira makiri kaza ne eh sana ce rakamata kuma mai mai mai mai gaske makamanku ne haka wani don abubuwa ya kamata ajiye jahiliya ke da yawa har zuwa jahiliya tana na kawo da mutane ba a aibanta mutum dalilin sana'a shi ko dalilin asalin shi shi ake diba shi wane ne shi wane ne ake diba da kawo ajiye shi ka diba kabilar shi to ka tarumfe kasa matsala ba a diba waye daga ina zo shi waye ko dan waye magana ke ce ma ake ce ma ahlul kakku rudu da kuna ahalibaita ku zo kiyama ba ba aiki ku ta kanku kakku rudu mu ahalibaita ne ba wani ahalibaita baka aiki Allah bai baka matsayin kan ahalibaita baka aiki baka aljanna aiki ne kuran eh yace inna akramakum inda Allah taqakum mahi karamci a wajen ku tsoron Allah yan wanzu nan aka samu wanda yawa an samu Allah ga kadara ta zo wani ya zo ba ta hanyar arme ba a cikin su sai take mu wannan ya zama yawo ba shi ba kaza ba kaza ba kaza har ma jarka da wuta ne ma duk shirme ne al'adu ne kaza in mutumin kware ne bawa ne tsari a wajen Allah da ahlul bait sharihi da dan zina suka ba Allah an wani dan ahlul bait ko kana sharihi ne ahlul bait ko wallahi ban in ba Allah ba kashi a wuta wanda dan zina giran janna bin Allah ne kurin ai ga nan ko a cikin su da tare ya fada ko wallahi idan ya ba Allah kashi aljanna ahli bai ya saba ma Allah bai ba Allah kashi a wuta na'am
kai waye da kalin Allah ko inna akramakum inda Allah taqafu ba ruwan kowa ba yake kowa ba Allah ne habu zuzu ba Allah ne habu zuzu ba Allah ne eh kuna me ya alakar Allah yace kenan inna akramakum inda Allah taqakum mahi karamci a wajen Allah mahi tsoron shi inna Allah alimun khabir Allah masani ne kuma goni ne ya koyi sanin sanin komi ala san komi cika da waje kamar kai shi mubalaka ta alim khabir sani ne wanda ke sai cika da waje yayi mubalaka ta alim Allah alim ne kuma khabir ne bai bar labari ba ci gaba قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
Allah kai mu gobe Allahumma salli ala Muhammad subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum